الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا yammaci na biyu ga watan rabi'il awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 17 ga watan tara miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurat a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usuli sunna na babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na ashirin kuma ina ganin babi na goma sha uku ne wanda darasin da ya gabata darasi na ashirin da ɗaya na ashirin dai darasi na ashirin darasi na ashirin a darasin da ya gabata mun yi karatu ne ƙarashen hadithan imani da aljanna da wuta cewa an halicce su dukkan hadithan da muka karanta satin da ya gabata a ƙarƙashin wannan babi duk suna tabbatar da cewa aljanna tana nan wuta ma tana nan allah maɗaukakin sarki ya halicce su sannan babi na gaban wannan shine babin da muka karanta cewa kuma mun yadda mun yi imani cewa aljannan nan da muka yadda yanzu an halicce ta tana nan da wutan nan da muka yi imani da cewa akwai ta tana nan to kuma suna nan diman wada'iman ba sa karewa aljanna ba za ta kare ba kamar yadda 'yan aljanna ba za su mutu ba to 'yan aljanna kuma ba za su yadda 'yan aljanna ba za su mutu ba ita ma aljanna ba za ta kare ba ni'imar aljanna ma ba za ta kare ba kamar yadda 'yan wuta suna nan a cikin wuta to haka ita ma wutar tana nan ba za ta kare ba to a ƙarƙashin wannan shi ma mun karanta wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da suke tabbatar da haka irin faɗin Allah wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun da faɗin Allah wa innal akhirata hiya darul qarar da faɗin Allah ma indakum yanfat wa ma indallahi baq ku gyara mana wannan speaker da kuma faɗin Allah la ya zuƙuna fi halmaut da faɗin da Yahudawa suka ce wa ƙalulanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda da makamantan waɗannan ayoyin duk suna tabbatar da cewa aljanna ba za ta ƙare ba sannan wuta ita ma ba za ta ƙare ba akwai hadithai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wayanda muka karanta wayanda suke tabbatar da wannan matsala ta cewa wuta da aljanna ba za su kare ba kamar hadithin abi huraira kaman hadithin abi huraira radiyallahu an hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da ainihin wato mutuwa ranar tashin alkiyama za a tsayar da ita akan siradi a ce ya ku yan aljanna sai su leko suna tsorace tsammaninsu ko za a ce ainihin wato fitowa za a yi da su daga cikin gidan aljanna haka kuma za a ce ya ku yan wuta su ma za su leko suna murna da albishir tsammanin su cewa za a yi su ma su fito daga cikin wuta su tafi aljanna to sai a ce da su shin ko kun san menene wannan ko mecece wannan sai su ce eh mun sani ya Allah wannan ita ce mutuwa to sai a ba da umarni a yanka ta akan siradi suna kallo sannan sai a cewa kowane bangare daga bangarorin nan guda biyu khuludun fiha za ku dawwama ne fi ma tajiduna cikin abin da kuke samu la mauta fiha abadan wato babu mutuwa a ciki har abada sannan mun karanta hadithin idan 'yan aljanna sun shiga aljanna 'yan wuta sun shiga wuta mai kira zai yi kira ya ce ya ku 'yan aljanna khuludun falamaut ya ce ya ku 'yan wuta khuludun falamaut to waɗannan hadisan duk kaga suna tabbatar da cewa wato aljanna gidan dawama ne ba ta ƙarewa haka ita ma ainihin wato wuta ɗin za mu tashi hadithi na ainihin wato saba'in a cikin wannan babi ƙalil mu'allif rahimahullahu ta'ala yahya ƙal haddathana nu'aym ibn yahya an zakariya ibn abi za'ida an abi ishaq al-hamdani عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحتها ويخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نضرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين wani hadithin yahya wannan hadithin na ainihin wato yahya hadithi ne wanda isnadinsa kamar isnadin hadithin da ya gabace shi ne haddathani abi an ali bin abi daud an yahya to shi sa sai bai kawo mana tun farkon isnadin ba sai ya kawo mana daga yahya sai ke ce haddathana nu'aym ibn yahya wato nu'aym ibn yahya ya ba mu labari daga zakariya ibn abi za'ida shi kuma zakariya bin abi za'ida ya ji hadithin daga abi ishaq al-hamdani shi kuma daga asim bin damra daga aliyu bin abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali yake cewa idza tawajjaha ahlul jannati ila aljanna idan yan aljanna suka fuskanci aljanna ma'ana suka tafi zuwa aljanna marru bi shajaratin a hanyar su ta zuwa aljanna za su wuce ainihin wato ko a cikin aljanna za su shige wata bishiya ya kharuju min tahti saqiha aynan wanda za su ga a ƙarƙashin wannan bishiya ƙarƙashin ƙwaurin bishiyar za su ga wasu idanun ruwa guda biyu ya sharabuna min ahadihima za su sha daga ɗaya daga cikin idanun ruwan nan fatajiri alaihim nadratun na'im sai wani irin haske na ni'ima ya dinga gudana a tattare da su a jikinsu falatu gayyaru abu sharuhum ba za a canza fatar jikinsu ba yanda take cikin kyau da ƙyalli da ni'ima haka za ta ci gaba wala tash'athu ash'aruhum ba'daha sannan gashin su ba zai sake ci kurkudewa ba ba'daha bayan sun sha wannan idaniyar ruwan thumma yashrabuna min al-ukhra sannan za su kuma sha daga ita ɗayar wato idanun ruwan fa yakhruju ma fi butunihim to su kuma ita kuma wannan da sun shata wato fa yakhruju ma fi butunihim min azan wa qazan duk wani datti da kazanta da ke cikin cikin su duk zai fita summa tastaqbiluhumul malaika sannan sai kuma mala'iku su tarbe su khazanatul janna masu tsaron aljanna fa yaqulu lahum sai su ce da su salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku ɗibtum kun ji daɗinku fadkhuluha ku shige ta khalidina kuna masu dawwama kaga wannan hadisin shi ma fadkhuluha khalidin kaga shi ma hadisin yana nuna cewa akwai dawwama a cikin aljanna kamar yadda ainihin waɗannan mala'iku suka gaya ‘yan aljanna da haka shahid shine fadkhuluha khalidin salamun alaikum wato ɗibtun fadkhuluha khalidin wannan shine kusan mahallu shahid wannan yana nuna cewa aljanna yan aljanna za su dawwama a ciki da haka ba za ta ƙare ba sai dai shi wannan hadithin da muka ji hadithi ne wanda yake isnadinsa yana da rauni kamar yadda ainihin wato bayani ya gabata na illoli na isnadin da ya gabaci wannan domin li'annahu mausulun bil isnadi sabiq domin shi wannan hadithin wato mausul ne za a wato mausul ne zaka sadar da shi da isnadin da ya gabata wanda a ciki akwai walidul muallif wato akwai mahaifin shi ainihin ibn abi zamanin a cikin isnadin akwai aliyu bin al-hasan akwai abi dawud waɗannan dukkaninsu mutakallamun fihim duk malamai sun yi maganganu da zantuttuka a kansu sannan har wa yau akwai nu'ayin bin yahaya as-sa'idi sannan a cikinsa kuma an samu an ana ta zakariya ibn abi za'ida sannan a ciki kuma har wa yau akwai sama'a da aka ji daga abi ishaq haka kuma kazalika fihi kalam haka shi ma dai abi ishaq din akwai magana abu ishaq as-subai'i shi ma akwai magana wato thika ne sai dai wato yana yin tadlisi sannan ya samu ikhtiladi dan haka dai waɗannan duk illoli ne da suka shafi wannan isnadin dan haka hadisi ne wanda yake yana da rauni sannan bayan wannan hanyar ma ibnu abi hatim ya fitar da shi a cikin at-tafsir sai dai ma'anar hadithin ma'ana ce wadda take mai kyau shine lalle yan aljanna za su dawwama a cikin aljanna wannan nusus masu tarin yawa daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun tabbatar da haka duk da cewa shi wannan hadithin da muka karanta da'iful isnad isnadin sa bai inganta ba isnadin sa yana da rauni bisa illolin da muka ji waɗanda suka gabata قال يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال فهم في زيادة من العذاب أبدا يحيى يكتشوى سعيد يا باش labari daga قتادة cewa Abdullahi dan Amr yana cewa ma nazala ala ahalin nari ayatun babu wata aya da ta sauka game da ‘yan wuta a shaddu da tafi dukansu tafi tsanani gare su tafi zaman musu barazana da tashin hankali min ƙaulihi sama da faɗin Allah ta'ala fa zuƙu ku ɗanɗana falan na zidakun illa azaba ba za mu ƙara muku komai ba sai azaba to babu ayar da tafi ƙwanƙwasar kan ‘yan wuta sama da wannan Allah da ya ce da su ku ɗanɗana ba za mu ƙare ku da komai ba sai azaba kaga kenan azaba ce riɓi kan riɓi ninki kan ninki ƙari kan ƙari Allah ya kiyaye fahim fi ziyada qal sai abdullahi bin amr yake cewa kaga kenan fahim fi ziyadati min al'azabi abada ko da yaushe suna cikin samun ƙari amma ƙarin na azaba haka za su tafi har abada to kaga wannan shi ma hadithin yana tabbatar ko wannan athar din yana tabbatar da cewa wuta wato za ta dawwama kuma ba za ta kare ba kamar yadda azabar yan wuta ma haka wannan hadithin shi ma isnadinsa yana da rauni har wa yau akwai illolin da suka gabata illolin isnadin hadithin da suka gabata duk shi ma wannan yana tattare da waɗannan illolin duk da cewa kuma hadithin za ka sadar da shi da isnadin da ya gabata domin a ciki akwai mahaifin shi ibn abi zamanin sannan akwai aliyu ibn al-hassan al-murri akwai yahya bin salam wannan dukkaninsu mutakallamun fihim duk an yi maganganu a kansu sannan kuma banda wannan katada yayo wannan ruwayar rawahu mu'annanan amma shi kuma katada da ya rawaito shi sai ya rawaito shi da annana ka san akwai an ana akwai annana wato akwai mu'an'an akwai mu'annan an gane ko mu'an'an shine ka an sa'idin an karam an sa'id an karam mu'annan kuma shine anna fulanan kaza anna fulanan kaza anna fulanan qal to katada ya ruwaci wannan hadisin da annana daga abdullahi bin amr yake cewa anna abdullahi bin amr qal ma nazala ala ahlin nari ayatun ashaddu min qawlihi fadhuqu falan nazidakum illa azaba la ka fahum fi ziyadatin min al'azabi abada wannan athar din shi ma duk da cewa yana da rauni amma ayar da aka kawo a ciki ita kadai ta wadatar ta gamsar da cewa ‘yan wuta za su dawwama wuta ba za ta ƙare ba, wannan dalili ne da ke nuna cewa wuta, ‘yan wuta a cikin azaba dimon wa da'iman suna cikinta, da haka wuta ba za ta ƙare ba, tunda azabar da ake wa ‘yan wuta ba za ta ƙare ba, ba ranar daina musu azaba, kenan ba ranar ƙarewar ainihin ita wuta ɗin. Domin da tana ƙarewa, to da an dinga sassauta musu azaba lokaci bayan lokaci har kuma a dawo bayan makila a waye gari ta mutu babu ita domin ba wuta wace irin ta duniya wadda bayan cin ta kuma za ta dinga baya baya baya baya har ta zama gawayi ta zama toka ma ta mutu gaba daya a'a ita wutar ainihin wato lahira ba irin wannan bace da haka wannan dai yana nuna cewa yan wuta za su dawoma a cikin wuta har abadar abidin sannan wato har abadar abada da ake cewa sannan a cikin wannan hadithin ko asar ɗin akwai raddi ga jahamiya waɗanda suke cewa wuta za ta ƙare wanda wannan mun karanta shi tun a satin da ya gabata cewa wannan ra'ayi ne wanda yake na kuskure qala yahya wa qala sufyan balagani annahu idza kharaja minan nari man ukhrija falam yabqa fiha illa ahlul khulud fa inda dhalika yaqulu ahlun nar ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيقول الله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فإذا كان ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد wannan shi ma yake cewa Yahaya yace Sufyan yace labari ya same ni cewa idza akhraja minan nari man ukhrija idan aka fitar da waɗanda aka fitar daga cikin wuta falam yabqa fiha babu waɗanda za su rage si saura a cikinta illa ahlul khuludi sai ma'abota dawwama akwai illa anan da bai kawo mun shi ba a cikin na littafin da haka kuma bana jin zai iya kawo muku da haka sai ka sa wannan illa din an gane ko falam yabqa fiha illa ahlul khulud babu waɗanda za su yi saura su ragu a cikin wuta sai ‘yan khalidi na fiha abada, wayanda suke ma'abota dawwama ne diman wa da'iman. Fa'in da zalik, to yayin da aka fitar da wanda duk aka fitar daga cikin wuta, ya rage ‘yan dindindin ne ‘yan wato ‘yan mai ake cewa permanent and pensionable, su kaɗai suka rage a cikin wuta, to ya ƙulo ahalun nar. to a daidai wannan fa inda zalika yaqulu ahlin nar to anan ne yan wuta za su ce rabbana ya ubangijin mu akhrijna minha ka fitar da mu daga cikin wuta fa in udna idan muka ƙara maimaita irin abin da ya kawo mu cikin ta fa inna zalimuna mun tabbata azzalimai suna san a kuma ba su wata damar banda damar da aka basu ta farko yanzu da suka ga azabar kurukuru to yanzu suna son a sake basu wata damar har suna yi wa Allah alƙawarin cewa in suka dawo za su aikata abin da yake nagari za su zamanto mutanen kirki in ku har suka yadda suka sake maimaita irin gidan jiya to sun tabbata cikakkun azzalimai to suna wannan wato magiya suna wannan roƙo fa yaqulu Allah sai Allah ta'ala ya ce qala khsa'u fiha sai Allah ta'ala ce ku yi mun shiru shi ne kalak sa'ofiya Allah zai daka musu tsaya ce ku yi mun shiru fiha a cikin wutar wala tu kallimun kar ku sake mun magana babu dama kenan fa idza qala zalika to da Allah madaukakin sarki ya faɗa haka udu biqat alaihim sai kawai a rurrufe a kukkulle musu wutar inda suna dan ganin ana dan fitar da wasu daga cikin su an fitar da wani an fitar da wani su wani ma sun fita to yanzu ana zuwa daidai wannan gaban za a rurrufe in akwai wunduna za a rufe in akwai duk kowace za a rurrufe musu wuta falam ya kharuju minha ahadun babu wanda zai kara fita daga cikin wutar daga cikin su yan khalidi na fiya Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu wuta ba kyau wannan asar din daga Sufyan shi ma da'ifi ne asar din a cikin domin akwai illolin da suka gabata dai akwai shi mahaifin ibn abi zamanin akwai wato a cikinsa akwai ibn al-hasan al-murri akwai yahya ibn salam har wa yau kuma shi sufyan ya ruwaice shi ne balagan domin ya ce balagani annahu idza kharaja minan nar idza kharaja minan nar lam yabqa illa ahlul khulud fa inda zalika yaqul har zuwa karshe wannan dalili ne akan cewa ‘yan wuta za su zauna a cikinta kuma za su dawwama a cikinta kuma ba za su fito ba daga cikinta har abada wannan dalili ne da ke nuna cewa wuta tana nan wanzajjiya ce ba za ta ƙare ba sannan wannan ya nuna wato kuskure da kuma taɓewar jahamiya masu cewa wuta za ta ƙare da makamantan irin wannan amma dai asar ɗin kar amanta asar ne wanda yake yana da rauni da'ifi ne قال يحيى وبلغني عن ابن مسعود قال إذا بقي في النار من يخلد فيها فجعلوا في توابيت من نار فيها مسامير فيها مسامير من نار ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم لهم فيها زفير و... لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون يا هيا yake cewa wa balagani labari ya iso gare ni an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yana cewa idza baqiya fin nari man yukhalladu fiha idan ya saura a cikin wuta wa'anda za su dawwama ne kawai a cikin ta idan wa'anda za su dawwama a cikin wuta suka yi saura su kadai ne a cikin ta faju'ilu fi tawabita min nar za a sanya su a cikin wasu akwatuna na wuta tawabit wato jam'i ne na tabut za a sanya su a cikin wasu akwatuna na wuta fiha masamir akwatunan kuma akwai kusoshi a cikin su min narin na wuta thumma ju'ilat tilka thumma ju'ilat tawabit sannan wa'annan akwatunan da aka sa yan wuta a ciki to su ma akwatunan za a kuma sa su a cikin wasu akwatunan daban thumma ju'ilat tilka tawabitu fi tawabita ukhra su ma wayannan akwatunan da aka sanya akwatunan da aka sanya yan wuta a ciki su ma za kuma sanya su a cikin wasu akwatuna kaga akwatuna wajen hawa hawa nawa a sa mutum a akwati a garkame shi ga irin azabar da ke cikin akwatin kuma a ɗauke shi a kuma sashi a cikin wani akwatin shi ma wancan akwatin a kuma sashi a kuma sun kashi a cikin wani akwatin fala ya rauna ahadan yu'adhabu fin nari gairahum ba za su ga wani da ake masa ake masa azaba ba in ba su ba ba su ganin kowa sai isu isu an zuba su a cikin wannan tawabit manya manyan akwatunan suna ciki kuma a cikin akwatunan shine udubikat alaihimun nar din an kulle su ta ko ina ba fa a cikin wutar ba ma a cikin wutar a cikin tawabit tawabit wajen hawa nawa tabud wajen hawa uku yanzu kawai a sanya mutum a iya akwatin kar a sashi a wuta kar a yi mai kuma kawai a sashi a cikin akwati zai rayu ba iska ba numfashi kawai a kulla mutum a cikin akwatu to banda kuma an sashi a cikin akwatin ga irin akwatin ba ordinary akwatu ba sannan kuma an kuma sashi a wani akwatin sannan wancan akwatin an kuma sashi a cikin wani akwatu wala yuthiqu wathaqahu ahad ko Allah ta'ala ce la yu'adhibu azabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad to wannan shine babu mai yin azaba irin ta Allah lahum fiha zafirun babu abinda zaka ji a cikin wannan akwatunan sai karaji shine lahum fiha zafirun suna ta karaji a cikin waɗannan akwatuna a cikin wuta wa hum fiha la yasma'una kuma ba su jin komai ba su jin kowane irin sauti ba su jin sautin komai su kaɗai suka san irin tashin hankali da masifar da suke ciki da aka sautin wani abu ba sa ji ƙaraji kawai suke yi ba sa jin sautin komai Allah ya kiyaye nas'alullah salama wannan asar din shi ma mausul ne da isnadin da ya gabata shi ma dai akwai illolin da suka gabata duk wanda muke ta karantawa mahaifin ibnu abi zamanin aliyu bin al-hasan al-murri yahya bin salam dukkaninsu du'afa raunana ne sannan kuma rawahu yahya yahya ya rawaito shi kale ce balagani shi ma kaga an samu balaga daga ibnu mas'ud wa huwa munqati'un kuma ta wannan hanyar ma munqati'i ne wa huwa atharun da'if da haka athar ne wanda yake bai inganta ba sai dai duk da haka dawwamar yan wuta a cikin wuta nassosi daga alqur'ani da suna duk sun tabbatar da haka ba tare da kallon irin waɗannan athar din da basu inganta ba ko da babu su muna da nassosi ingantattu daga alqur'ani da sunna da suka tabbatar da cewa yan wuta za su dawwama diman wa da'iman a cikin ta bayan an fito da waɗanda suke da rabon fitowa a ciki to ragowar in an kulle su kuma ba za su fito ba har abada kenan babu ranar karewar ita kanta wuta din kamar yadda babu lokacin sassautawa da kuma kare wannan azaba din an gane ko dawama a cikin wuta iri biyu ce akwai khuludun mu'ammad lahu amadun wa nihaya wa huwa khuludu ba'd al-usat akwai dawama a cikin wuta amma dawama ce wadda take da wani tsawon lokaci da kuma ƙarshe irin wannan dawamar ita ce dawamar ma'abuta saban Allah kaman wanda yake kisan kai an gane ko kaga ya Allah ta'ala ya ce man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adala lahu 'adaban 'azima ka khalidan fiha to khuludun ne khalidan fiha khuludun mu'ammad lahu nihaya yana da amad ila amadan wato amadan ba'ida akwai lokaci mai tsawo amma dai yana da karshe wannan shine ake kira khuludun mu'ammad akwai kuma khuludun mu'abbad la nihayata lahu wato mu'abbad na har abada wanda bai da karshe wa huwa khuludul kafara wannan shine dawwamar kafirai wanda su dawwama ce wadda take ainihin wato mu'abbad ta har abada a gane ko babun malam ke cewa ga wani babi fil imani bil hafaza shi kuma a cikin wannan babin zai yi bayani ne game da imani da alhafaza masu kula masu tsaro ga ɗan adam su ake kira alhafaza domin ɗan adam yana da mala'iku ne guda hudu min bayni yadayhi wa min khalfi an yaminihi wa an shimali akwai ɗaya gaba gare shi akwai ɗaya baya gare shi sannan akwai ɗaya a dama akwai ɗaya a hagu wayannan su ake kira da hafaza qala muhammadun muhammad ibn abi zamanin ya ce wa ahlus sunnah ahlus sunna yu'minuna bil hafaza sun yi imani da mala'ikun nan hafaza masu tsaro masu kiyaye ainihin wato ɗan adam allazina yaktubuna a'malal ibad waɗanda suke ainihin rubuta ayyukan bayi to su ake nufi da hafaza hafaza masu wato raqibun atid kenan wa qala azza wa jal wa inna alaikum lahafizin lallai akwai masu kula da ku kiraman masu daraja katibi na marubuta Allah maɗaukakin sarki da kansa yake cewa wa inna alaikum lahafizin kar ka ganka kana tafiya kai kadai ko kana zaune a ɗaki kai kadai ko kana cikin wani killataccen guri ka dinga ganin ba kowa a'a Allah ta'ala ya sanya maka masu kula da kai wa inna alaikum lahafizin akwai masu kula da ku kiraman kuma masu daraja ne sannan katibi na marubuta ne wa qal Allah madaukakin sarki ya kuma cewa ma yalfidhu min qawlin babu wata magana da mutum zai furta illa ladaihi raqibun atid face akwai raqibu da atid nan gaba gare shi da haka mutum ya rage ya fada ko ya shiru shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayin sa ga al'umma sa yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ba ruwansa da cewa fushi kake ba ruwansa da cewa da wasa kake ba ruwansa da cewa a ai baka duk abin da ka furta haka aya ta ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kaga na kira fi siyaqin nafi kenan ko ma yalfizu a min wato abunan wato babu wani lafazi da mutum zai karanta illa ladayhi raqibun atid an gane ko kaga ma yalfizu min ƙaulin ƙaul na kira ce a gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce sai mala'ikun nan raƙibun atid raƙib wanda yake mai sa ido atid wanda yake halartacce sai ya ɗauki abin da ka faɗa in na alkhairi ne akwai mai rubuta wannan in na sharri ne akwai mai rubuta wannan ba ka gaji ba ballantana su su dama ba halicce su don gajiya ba ba dai ba za ka yi shiru ba ka faɗa sau dubu miliyan sai sun rubuta kuma za ka ga abin da ka faɗa kai kaɗai cikin jama'a a social media duk abin da ka faɗa za ka ga kayanka duk abin da ka faɗa ya rage kaiwa kanka faɗa ka faɗa alheri kamar yadda annabi ya gaya ma ko kai shiru ya rage kuma ka saki bakinka kai ta yi ku sojojin baka ne ko ku ta faɗa su mala'iku ba ruwansu da kai sojan baka ne ko kaza ne ko kaza suna nan suna rubutunsu kawai na ba ta gane su wayannan na gaba gare shi da na baya gare shi suna ba shi kariya ne da umarnin Allah amma idan Allah ya kaddara wa bawa wani abu zai same shi kallo an sai su rabu da shi in Allah ya kaddara wani abu zai same sai su kyale shi wannan kuma kaddara ce in Allah ya kaddara wani abu zai faru gabawa to a daidai wani lokacin sai su janye su kyale shi an gane ko yawa to banda wa'annan guda biyun na gaba da na baya akwai su kuma marubuta wanda aikin su su rubuta alhasanat wa sayyi'at da haka fal abdu baina arba'ati amlak duk bawa kowane bawa yana tsakanin mala'iku ne guda hudu ni haka kai haka kowa ma yana tsakanin mala'iku ne guda hudu ithnani guda biyu hafaza aikinsu wato su ba wa ɗan adam tsaro security su ba shi kariya wathnani kataba guda biyu kuma aikinsu rubutu su masu ba shi tsaro ɗin wahidun amama wa wahidun khalfa wal kataba wahidun an yamini yaktubul hasanat wa akhar an shimali yaktubu yaktubu sayyi'at da kaga kenan arba'atu amlak fa huwa baina arba'ati amlak bil layl wa arba'atu amlak bin nahar thamaniya kenan wato suna canjin aiki kuma shifting ne mala'iku takwas ne suke aiki da shi kar ka ɗauka raqibun a da kullun shine tare da kai a mala'iku takwas ne suna yin shifting da haka guda hudu da daddare sannan guda hudu suna canjin aiki da rana kaga ashe dan adam da ya koyi shifting daga wajen Allah ya koya Allah madaukakin sarki ya sanya wannan mala'ikun guda takwas ne hudu si ai si aiki da daddare in gari ya waye hudu sai su zo sai su karbe su kuma sai su tafi arba'atu amlak hafizani wa katibani an gane ko da haka ahlus sunna wal jama'a sun yi imani bil hafaza da waɗannan mala'ikun hafaza wayanda yaktubuna a'malal ibad suna rubuta ayyukan bayi hujjar shine ayat da muka karanta wa inna alaikum lahafizin Allah madaukakin sarki ya kirayo su da suna hafizin wa inna alaikum lahafizin ya ambace su da hafizina li'annahum yahfazuna a'mala bani adam dan suna nan suna kula da aikin dan adam an gane ko sai dai ka sani hafaza ba su bane kataba kataba daban hafaza daban fal hafaza ghairu ghairul kataba hunaka hafaza wa hunaka kataba wa yata'aqabuna sannan suna canjin aiki kamar yadda ya zo a hadisi ya ta'aqabu na fikun mala'ikatun billaili wa mala'ikatun bin nahar mala'iku suna canjin aiki a cikin ku da daddare suna kuma wasu suna canjin aiki da rana a yaushe suke haduwa fayajtami'u na fi salatin subhi sai su hada a sallar asuba wa fi salatil asri kuma su hada a sallar la'asar kenan wanda suka kwana da mutum zuwa sallar asuba za su yi canjin aiki da wanda za su wuni da shi in la'asar ta yi sai kuma wasu su zo su canji wannan na la'asar su kuma wanda za su kwana da shi haka ake ta ainihin wato abin nan da haka kaga mala'iku ne guda takwas kamar yadda ainihin wato muka karanta qala wa haddathani abi an ali an abi daud an yahya qala akhbarana abdullah ibn lahi'a an abi yunus maula abi hurairah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تقول ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به فيقول ارقبوا فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من خشيتي ibn abi zamanin ya ce mahaifina ya bani labari daga ainihin wato aliyu shi kuma daga abi dawud shi kuma daga yahaya yake cewa abdullahi bin lahi'a ya ba mu labari daga abi yunus maula ne bararren bawan abi huraira ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mala'ikata taqulu zalik mala'iku lalle suna faɗin haka abduka yuridu an ya'mala sayyi'a za su ce wa Allah bawanka ya Allah yana so ya aikata kasassaba yana so ya aikata katobara yana so ya yi mummunan aiki wa anta absaru bihi kai kafi sani kafi sanin sa fiye da mu kai kafi ganin sa kafi sanin halin da yake ciki fa yaqul sai Allah madaukakin sarki ya ce urqubu ku sa masa ido an gane ko urqubuhu ku ci gaba da bibiyarsa ku sa masa ido fa ina amilaha idan ya aikata wannan mummunan laifin faktubuha alaihi bi mithliha to ku rubuta masa zunubi kwatankwacin laifin da ya aikata wa in tarakaha idan kuma ya fasa bai aikata ba ya bari faktubuha lahu hasana to ku rubuta masa lada a gurbin wannan ainihin wato mummunan aikin da ya ni aikatawa fa inna ma tarakaha min khashyati domin ya bar aikata wannan mummunan aikin ne saboda tsoro na an gane ko ya bar wannan aikin ne saboda tsoro na kala yahaya yahaya yace fa qala al-hasanu sai hasan yace al-hafazatu arba'a masu bawa dan adam wato tsaro da kariya guda hudu ne ya ta'aqqabunahu malakani mala'iku guda biyu ne suke canjin aiki wato canjin aikin sa billaili da daddare wa malakani bin nahar da kuma mala'iku guda biyu da rana ya ji tami'u hadhihi al-amlakul arba'a waɗannan mala'ikun guda hudu suna haduwa ne inda salatul fajr da sallar asuba wa huwa qawluhu shine faɗin Allah azza wa jal inna qur'anal fajr kana mashhuda lallai lokacin karatun alfujir ya kasance abun halarta to abin halarta ne ga mala'iku lokacin da suke halartar su zo su yi canjin aiki kenan an fahimta ko to wannan hadisin shi ma dai isnadin sa yana da rauni domin hadisi ne mursal li'annahu min qawli abi yunus domin qawli ne na abi yunus maula abi huraira wa huwa tabi'i shi kuma tabi'i ne fa huwa mursalun da haka kaga mursali ne saboda hazafar sahabi ya shafe sahabin saqata minhu sahabi sahabi ya saraya daga cikin wannan isnadin fa yakunu mursalan da da ya ruwaito shi kuma ya ce daga abi huraira to kaga hadisin ya zama mausul amma bai kawo abu huraira ba sai ya tsaya iya kansa shi ainihin wato Yunus maula abi huraira din shi kuma tabi'i ne sannan har wa yau dai hadisin da'ifi ne saboda akwai mahaifin ibn abi zamanin wato abdullah wanda shi ma kamar yadda muka ta karantawa dai malamai sun yi magana a kansa akwai aliyu bin al-hassan shi ma an yi magana a kansa akwai ibnu lahi'a shi ibnu lahi'a an ce laburarinsa ce ta ƙone laburarinsa ce ta kama da wuta fatagayyara bi akhiri da aka ƙarshen rayuwarsa sai ya samu ikhtilabi kafin wato laburarinsa ta ƙone malami ne fika to amma tunda suna rubuce rubuce komai rubuta suke wani abun ka kiyaye shi da ka wani abun rubutawa kai to labirari ta kone to tunda ta kone karshe karshen rayuwarsa abin da yake iya kiyayewa saboda girma sai ya zama to baya kiyayewa da haka sai aka samu ikhtilafi da haka har wa yau a cikin isnadin akwai ibnu lahi'a sannan kuma banda wannan illar ma ibnu lahi'a mudallis ne yana yin tadlisi fa yakunu mursalan da haka wannan hadisin da muka karanta zai zama mursali ne shi kuma hadisi mursali hadisi ne da'ifi wannan hadisin yana daga cikin marasil na abi yunus shi maula abi huraira din وهو سالم بن جبير الدوسي المصري sai dai hadithin yana da shawahid daga hadithin abi huraira radiyallahu an ya zo cikin sahihain kaman imam al-bukhari ta hanyar qutayba ibn sa'id ya ainihin wato fitar da shi yace haddathna al-mughira bin abdurrahman an ibn zinad an al-a'raj an abi huraira marfu'an bi nahwihi sai kawo kwatankwacin wancan haka imam muslim shi ma ya fitar da hadisin ta wata hanya ta hanyar muhammad ibn rafi' yake cewa haddathana Abdul Razzaq an Ma'mar an Humam an Abi Hurairah bi nahwihi marfu'an kaga hadisin ya inganta zuwa ga Abi Hurairah ta wasu hanyoyin ba waccan hanyar ta ainihin maula din sa ba idan al hadith lahu shahidun kaga kenan hadisin yana da wani shahid fi sahihain hadithin Abi Hurairah radiyallahu anhu cikin Bukhari da Muslim هذا الحديث سنده ضعيف amma wannan hadisin da ke da ibnu abi zamanin ya kawo hadisi ne wanda yake isnadin sa yana da rauni domin mursal ne lakin ma dalla alaihi sahihun sai dai abinda hadisin yake nunawa wato ya inganta abinda hadisin ya kunsa ya tabbata ta wasu hanyoyin ingantattu cewa mala'iku suna sa ido suna kula da ayyukan bawa kuma mala'iku suna cewa zaka abduk yuridu an yi amala sayya ya tabbata cewa mala'iku sukan sanar da Allah cewa ga bawanka can wani ya Allah zai aikata ba daidai ba wa anta absaru bihi al-khitabu lirab fa yaqulu ar-rabb subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce urqubu fa in amilaha faktubuha alai har zuwa karshen ainihin wato abin da muka karanta fa inna ma tarakaha min jazai a wata ruwaya a wani lafazin fa inna ma tarakaha min min jara'i an gane wannan hadisin kuma kun tuna ya tabbata abin nan Imam Nawawi ya kawo shi a cikin arba'unan Nawawiyya ina jin hadisi na 38 in ban manta ba idza hamma ahadukum bi sayya kun tuna hadisin hadisul qudusi abin nan abin nan ya kawo ya kawo shi Imam Nawawi ya kawo shi a cikin arba'unan Nawawi cewa idan bawa yayin nufin kyakkyawan aiki kuma Allah ya taimake shi ya aikata za a rubuta masa daga lada goma ne daga goman nan kuma zai kai zuwa ɗari bakwai daga ɗari bakwan ma Allah ta'ala yi za'ifu liman ya sha zai ninka masa zuwa inda Allah ya so idan mutum ya yi nufin kyakkyawan aiki a mummunan aiki kuma bai aikata ba za a rubuta masa ainihin wato lada guda ɗaya idan kuma ya aikata za a rubuta masa mummuna guda ɗaya na fata an gane wannan hadisin ya tabbata cikin ainihin wato hadisai ingantattu da suke nuna haka duk da cewa shi wannan kamar yadda muka karanta hadisin yana da yar magana ko kuma rauni a cikinsa na'am na'am na'am na'am a fahimtar ka ce ta tafi haka ko ko akwai wanda yake da fahimta irin tasa takwas din nan ne hudu da da da daddare hudu da da da la'asar yawa malakani bil layl yawa to kaga malakani bil layl wa malakani bin nahar wa in nake nan hafaza ake magana ai banda hafaza akwai kataba shi yasa muka yi ta maimaitawa yawa an gane ko akwai hafaza akwai kataba to su wayancan su biyu ne za su zo su yi aiki lokaci daya su ma wayancan su biyu ne za su zo su yi aiki lokaci daya kaga hudu kenan yawwa suna haduwa ne wayancan biyu wayannan biyu sai su zo su yi aiki lokaci daya in suka tafi kuma kan su tafi sai wasu hudun su ma biyu nan biyu nan sai su ma sai su zo su karbe su da kataba biyu da kuma hafaza biyu sai su zo su karbi kataba guda biyu da suka kwana da mutum da hafaza guda biyu da suka kwana tare da mutum kaga takwas yanzu ya fito ko to ya haya haddathana abdullah ibn lahi'a an khalid bin yazid an sa'id bin abi hilal anna aisha radiyallahu anha qalat الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة بسبعين ضعفا فإذا كان يوم القيامة قال الله للعبد لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيري وهو الذكر الخفي قال يحيى قوله إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكاتبان الحافظان عن اليمين وعن الشمال قعيد رصيد يرصده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به قال يحيى قال مجاهد يكتبان حتى أنينة يحيى قال الخليل بن مرة بإسناد ذكره أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتبه صاحبه an gane ko to wannan shi ma hadithin wato hadithi ne wanda yake shi ma kamar isnadin wanda ya gabace shi ne illolin da ke cikin isnadin da ya gabace shi shi ma yana da waɗannan illolin an gane ko yawa yana da wannan illolin domin kaga akwai walidul mu'allib akwai aliyu bin al-hassan al-murri akwai ibn lahi'a an gane ko har wa yau kuma akwai Sa'id ibn Abi Hilal shi Sa'id ibn Abi Hilal lam yudrik Aisha shi kuma bai riski na Aisha ba dan haka maganar wato Sa'id ibn Abi Hilal zuwa ga Aisha munqati'a ce da haka a cikin sa shi ma akwai illoli sannan a cikin matanin hadisin akwai nakara akwai wasu kalmomi da aka kawo wasu lafuzza a ciki waɗanda babu su a cikin hadisai ingantattu akwai nakara fi matanihi nakaratun akwai nakara a cikin wato a cikin matanin laisa hunaka zikirun babu wani zikiri da domin bari ka ji hayan da hadisin yake sannan sai mu koma kan wannan hadisin cewa aka yi nana Aisha take cewa az-zikru allazi la tasma'u al-hafaza akwai wani zikiri wanda wai su wa'annan hafaza din ba ma sa jin san kana yi akwai wani zikiri la tasma'u al-hafaza wa'annan masu kiyaye ayyukan mutum su rubuta raqibun atid to ba sa jin wannan zikirin yudha'afu 'ala allazi tasma'u to shi wannan zikirin wanda mala'ikun su kansu ba sa ji ana rubanya shi akan wanda in kayi mala'iku suna ji an gane ko الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة بسبعين ضعفا wai ana rubanya zikirin da hafaza ba sa ji mala'iku masu rubutu raqibun atid ba sa ji to wannan zikirin da mala'iku ba sa ji ana rubanya ladansa akan waɗanda wannan mala'iku marubuta suke ji da lada ninkin lada saba'in sannan fa idza kana yawmul qiyama idan ranar alqiyama ta yi qala Allahu lil abd Allah sai ya ce wa bawan da yake irin wannan zikirin da su kansu kataba din ba sa ji sai ya ce laka indi kanzun kana da wata taska a wurina lam yattali alaihi ahadun gairi babu wanda yake ya san da ita ya iya tsinkaye a kanta sai ni wata irin taska ce kake da ita a waje na wanda babu wanda ya san da ita sai ni sai ce wa huwa dhikrul khafi wai shine adh-dhikrul khafi wato zikiri boyayye qala yahya Yahaya yake cewa qauluhu idh yatalaqqa almutalaqiyan a lokacin da masu haduwa suke haduwa shine mala'iku din almalakanil katiban mala'iku ne guda biyu marubuta alhafizani masu kiyaye ayyukan mutum anil yamini wa anil shimali qa'id akwai ɗaya a zaune a dama ɗaya a zaune a hagu ay rasidun yarsudu ay masu kula ne da sa ido suna kula da shi ma yalfizu min qawlin babu wani lafazi da mutum zai yi illa ladaihi raqibun atid face akwai raqibu da atid a gaba wato a tare da shi ay hadirun ay hafizun hadirun face akwai mai kiyayewa kuma sannan halartacce tare da shi yaktubani suna rubuta kullama yalfizu bihi da abin da ya furta qala yahya yahya yace qala mujahid yaktubani wai suna rubutawa hatta aninahu hannishin sama hannishin sama da sai sun rubuta yahya yake cewa qala khalil bin murra qala khalil bin murra Khalil bin al-Murra yake faɗa bi isnadihi bi isnadin zakarahu da wani isnadi da shi Khalil bin al-Murra din ya ambata umira sahibu shimal wai ana umartar shi wanda yake hagu an yaktuba ya rubuta ma la yaktubuhu sahibuhu irin abin da dan uwansa wanda suke aiki tare shi baya rubutawa to kaga duk akwai maganganu waɗanda suke akwai nakara wanda babu su a cikin hadisai sahihai a ciki domin kaga a cikin wannan matanin hadisin cewa akwai wani zikiri da mala'ikun nan marubuta ba sa ji, ba sa ji, da haka sai Allah maɗaukakin sarki ne kaɗai shi ne ake kira da azzikirul khafi. An gane ku wanda ana riɓanya ladansa a kan wannan zikirin da su mala'iku suke ji su yi rikodin su ɗauka, ana riɓanya shi da lada ainihin wato saba'in, haza laisa bi sahihi. Na ƙara minti biyu ma? To, to sai mu tashi akan wannan gabar insha Allah. abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin
akwai